الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأرباب كل قوة جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba a karatunmu na wata-wata na ahkamul jana'is da muke yi da babban malami a shek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala mun tsaya darasi na tasa'in da uku za mu tashi darasi na tasa'in da hudu inda muke cikin addafnu wa tawabi'uhu daidai cikin wannan gabar muke za mu tashi gaba ta ko matsala ta tasa'in da shida inda ma da yake cewa wala ba'asa من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة مثلا تتفعين لشدة ما ليتي باب ليتي أبني ما مجي أسكن قبري أبن متن بيو أقبري لا أو أكثر كوفية لبيو عند الضرورة إلا ضرورة تكامل asali larura ce take sawa a haɗa mutum biyu ko ko sama da haka kamar lokacin za ga hatsari ne duk naman ya haɗe mun wuce nan wai eh a to a tun da kuka bari aka bara sai ku bari a dora to sai ce sai dai kawai mai sauri mai sauri mu je gurin amma ni abin da aka bani a nan gashi nan sai kuka yi wala ba aka min an yi dubana sale an yi dubana gaban da ne san ko bari mu sauri sai ma da yace الأول نفرق عن جابر بن عبد الله وفي أحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kasance yana hada mutum biyu ko uku daga cikin waɗanda aka yi shahada a yakin Uhud fi taubin wahidin a tufafi guda ɗaya yana nufin yanki guda ɗaya na likafani shine can kasa yace yani fi qid'atin minhu ko da ba walau lam yastur jami'a badani ko da ba zai rufe jikin su gaba ɗaya ba haka za a hada su gaba ɗaya to shine malai ya faɗi wannan sannan yace sun mai kuli sannan zai ce ayyuma aktaru akhdan lil qur'an cikin su waye ya fahimta qur'ani fa idza wujida ila hadihi ma qaddamahu fil lahdi da zarar an nuna musu ɗaya daga cikin su sai gabatar da shi shi yake fara turawa gabas a lahadin ko alƙibla sannan kuma ƙabla sahibi kafin abokinsa wa ƙala yace ana shahidun ala haula yawm alqiyama sannan yace kuma ni zan bada shaida ga wayannan ranar alqiyama wa amara bi dafni fi dima'ihim annabi ya umarni yace abin ni jahilai da jinanan walam yuktalu ba ai musu wanka ba walam yusalli alaihim kuma ba ai musu sallah ba to dama kai mutum sallah ba gafara ake nema ba ba Allah ya gafarta ba to su wayannan an gafarta mu yawa to shi sai yace kala jabirun fa dafnu abi fa dafina abi wa ammi jabir yace aka binne mahaifina da babbana anan mun yi bayani cewa ammi yace yau mai din bi kabarin wahidin bayana nufin wato abokin mahaifi yake ni sai yace zahir qawli annahu ya'ni akha abi domin kaga abokin mahaifinka abba wani ake cewa ko baba wani to kamar haka ne eh ba wai ana nufin kaninsa ne uwa ɗaya uba ɗaya ba ko uba ɗaya sai ce akhrajahu al-bukhari wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahu ibn baja wa ibn jarud wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatu thalithati lahu qarin nan lauku na imam ahmad wa al-bukhari ma'anaha bukhari ma ya rawaito ruwaya amma ne ma'ana irin ta ba ba ba mislahu ba nahu walau walbayhaqi a saniya da imam al-bukhari da imam al-bayhaqi suka kawo kari na biyu wal ibn majah asalisa ibn majah ta uku wa azahar shaukani imam shaukani ya adawin wato isnadin litirmidhi fa wahima sai samu wani wa fi shadda wa fi shadda tsani amma arabi na biyu min al-hadisi na daga hadisin ziyadatin akwai kari taqaddamat bil mas'ala wanda ya gabata a matsala ta 32 shafi na 72 الثاني عن ابي قتاده رضي الله عنه انه حضر ذلك عن ابي قتاده انه حضر ذلك ابو قتاده يا اهل الجهقه قال لي اتى امر بن الجموع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabin nan da ake kiran sa amru bin jamo ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ara'aita in qataltu fi sabilillah ba ni labari idan na shiga yakin nan dan daukar kalmar Allah hatta uqtala har aka kashe ni amshi bi rijli hadhihi sahihatun fil janna zan zan taka da kafata wannan domin gurgu ne zan take ta a cikin aljanna wa kanat rijluhu arja kafarsa gurguwa ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi yake kwarai kuwa fa qutilu yawma uhud ranar da aka yi uhud sai aka yi aka kashe aka yi musu jihada huwa wa ibnu akhihi wa mawlan lahum shi da dan dan uwansa da kuma wani bararren bawon su maulal asfal fa marra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam ya zo wucewa ta gaban su fa qala sai ce ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sahiya fil janna kai ka ce ina gano ka da wannan kafar taka kana takawa da ita a cikin aljanna annabi ya ga amru bin jamu haka fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihi ma wa bi maulahuma annabi yace a dauko su su biyun nan tare da bararren bawan nasu fa ju'ilu fi qabrin wahidin aka sanya su a kabari daya karaja wa ahmad bi sanadin hasan kama qala al-hafiz asali ita ce gaban da aka ce za mu tashi an jari an karbo daga jari fi qissati istishhad abihi al-mutaqaddima dangane da qissar yiwa mahaifinsu shahada wadda ta gabata wa fi akhiriha a karshen ta وفي الباب عن هشام بن عامر يا ثبت أباب لك هشام بن عامر ومضى حديثه في المسألة الحديث الأول sannan wato hadisi hadisin sa ya gabata a matsala ta 93 a hadisi na farko shafi na 181 wani anas bin malik radiyallahu anhu wa taqaddama fil mas'ala anas bin malik Allah ya kara masa idan yana da ruwa ya ji ma ya gabata a matsala ta 37 shafi na saba'in da tara kulki sai na ce wa biya hadil hadisu fadilatun zahira wannan hadisan suna nuna wata falala wadda take karara li qari alquran ga mahaddacin alqurani duk wanda yake mahaddacin alqurani ko wanda yake da hadda ta wani abu na alqurani ko shakka babu hadisin ya nuna yana da fifiko a cikin mutane qala al-hafiz fil fath imam ibn hajar ya faɗa a fatawul bari مجلد إلى أكو شابي نقريبا ستين كده ويلحق به آل الفقه والزهد يتي أنا أتعدد wanda bayan waɗanda suke ma da alƙur'ani har da masana fiqhu da masu gudun duniya wa sa'iru wujuhul fadli da sauran wato fuskokin falala daban-daban wa qala shafi'i fil um imamu shafi yana da littafi al ummu bayan al risala sunan littafin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar yace wa yudfanu fi mawdi'i darura min ad-dhiq wal ajala al mayyitani wa thalatha fil qabri wa yudfanu fi mawdi'i darura ana binnewa lokacin gurin da aka samu larura min ad-dhiq ta kunci wal ajalati da gaggawa al mayyitani abinda mutum biyu ana sauri yanzu misali a ina ne gurin azik gurin da ba shi da yalwa ko kuma al'ajala kuma misali tafiya ake ko kidnappers ko yan kwanki suka karkace wato mutane abokan tafiyar kaga ba za ku ce saboda gurin a tsakiyar daji ne babu babu aminci ku ce sai kun tsaya kowa kun makabari domin garin tsayawa za a iya kuma dawowa a kuma yi muku illa to a nan lokacin sai a yi sauri a haka rami ko su duka ne a zuba shine abin da malai yake faɗa nan lokacin da ake cikin kunci da gaggawa abin da ya haɗu ga kunci ga kuma gaggawa da ake yi saboda kar su kuma dawowa dan suna wannan abun ko bayan sun je sun ajiye wayannan su dawo duk da sun karkace wasu to shine malai yake gaya mana yake to za a hada mamata biyu wa talata ko uku fil qabri a kabari daya wa yakunu alladhina alqiblati minhum afdaluhum sai a duba duk lokacin da za a binne sai a duba wanda ya fi falala daga cikin su ko kuma in babu wannan wa asannihim idan sun zo daidai a hadda kowa ma da ne lokaci guda suka yi hadda to sai a duba waya kuke karu ko da yaushe shekaru a musulunci suna da tasiri wala habba an tudbana almar'atu ma'a ar-rajuli ala hali malai yace ba a so a hada mace da namiji ba a hali guda kawai a hada mace da namiji in dai wato aka samu irin wannan larurar to kowa ware shi ake wa in kana daruratan ko da abin hakan ya kasance larura ce la sabila ila gairiha kana rajulu amama amma idan ya zama larura shine wa in kana daruratan idan abin ya zama larura sai zan to wala sabila ila gairiha babu makawa kamar wannan matsalar da na faɗa in kuka tsaya ware kaburbura kidnappers za su dawo ko yan fashi ko kuma gurin siya ake yi kuma ba ku da kuɗi kun sai iya guri ɗaya a guraren da ake sai da kabari ko ai akwai su to sau da haka guri ɗaya kuka siya ba yadda za ku yi in kuka tafi kuka su za su kone ta kamar indiyawa za su kone ta to shine ma da yake in ya zama muku larura babu makawa kana rajulu amama to a sa namiji a gaba kamar yadda ake sallah wane mutum ka duba fa har mace ta mutu alfarmar ta tana kai inda za su gane wannan me sunansa wato turawa yamma ko ba girmama mata suka yi ba Allah sau za ku ga matsayin da Allah ya ajiye mace sai da suka ɗauke ta da gurin wace ce asalin tushe da ake so matan mu su koyi da su ne hajara ba ita ce asalin tushe za mu ɗauko na na hajara wani point zan faɗa kawai za ku hararo abubuwan da nake so mu harara cewa kaga na na hajara inda so ake role model ake nema ba gurin ɗan dirama ba ko to da ita matan mu za su ɗauka domin lokacin da nana hajara a wato annabi ibrahim ya je da ya ajiye ta a maka ba kowa wa za a inda huma jiraban ko fi jamrin wasika ya ajiye musu wani buhu ko jaka ba komai a ciki da dabino sai ruwa sai juya yana juya ta ta da shi Allah wa amaraka bi hada Allah ne yace kai haka sai da yi sai ta ce idan la yubayyana tabbas Allah ba zai tozarta ni ba zai tozarta mu tun da shi yace ma ka ajiye ma anan tuje ka tujen wannan kaga wannan wakar da bi buyi tukunna ta zo nan sai ku tabbata a gidajen ku ta zauna shi yasa har ta samar da Annabi alaihi salatu wasalam domin jikan ta ne kun fahimta da ko amma mu yanzu sai ya zanto da aikin mu da nan matan da na bazan sai ya zama iri daya Allah madaukakin sarki cewa da mata da mu da da da miji mace gaba ɗaya ta kula da to yanzu ka fita ka je ka dawo ita ba ta dawo waje kula da wani komanda waje kula da wani kai ka da a gaje ita ba ta da a gaje waje kula da wani to irin wannan abubuwan dole mun sake su yi ba maganin daidai an fahimta da kyau ko to wannan shi ne Daktar. da saboda haka wannan shine abin da ya kamata akwai abubuwa durus masu yawa a karkashi wanda za ku ga layi muka saka shi ta ba maganin daidai yawa to shine ma da yake gaya mana cewa wa ainal wakal wa irfan ko wa in kana daruratan sai ce wa yuj'alu wa in kana daruratan wala sabila ila ghayriha kana rajulu amamaha wa hiya khalfahu sai ta ita mutan a bayansa ka duba fa kaga zamu zo nan gaba ku ji wata albarma da za a kuma fito da ita ta matan a ta wajen binnewa sai an kara fito musu da albarma tana da albarma lokacin da take raye haka nan idan ta mutu ma sai an kiyaye mata wannan albarmar wane mutum wane mutum to shine yace wa yuj'alu bainal rajuli wal mar'ati fil qabri hajizun min turab kun ji hatta a cikin kabarin aka ce kar ku bar su a mandi eh sai an sa wani abu ko kasa an raba su hajizu ko kasa ko wani katako ko wani abu da zai raba sun mutu fa amma dai an raba su eh tsakanin mace da namiji in larura ta kama haka to je kun sa ko wani falanki ko wani rege da za a shiro a bukiya sai an raba su ga shi an kabari ɗaya amma a raba su ba ne mutum to kun ga matsala ta 96 mun gama da ita da bakwai kuma wa yatawalla inzalul mayyiti walau kana unsa to wa yatawalla inzalul mayyiti sannan zai jibinci lamarin sa mace mamaki a cikin kabari walau kana unsa ko da mace ce wanda za a binne wanda za su jibinci lamarin binne ta sai aka ce to maza ne ko da mata ne alijan dunan nisa wanda za su sata su ne maza ba mata ba wanda za su bari ku ji dalili kuma ko da wato mace ce ta mutu sai dai idan kawai da aka samu larurori a hatta a harkar boko haram a Borno akwai guraren da mata ne suka rika binne ko mace ta mata da rajin hira da ita tana faɗa cewa mace ta fitin da wata binne ba ai musiba kada Allah ka yi mai ta bana Allah Allah ka yare mana musiba ba ta yi ba in ka ji wani yana surutu yanzu ko ba ta shafe shi bane amma wanda ta shafe su in suna bayanin ko a yanzu ma abu ya wuce sai ka zubar da hawaye Allah kaga da ci wata da cijiyon mace da na gani ga ciki amma sai cewa ta yi gudun da ta yi wasu kilometers da ta faɗa suna da yawa wasu awoyi dai ta ce tana gudu Allah to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi mu kiyaye to sai yace to maza ne za su binne mace li umuri saboda dalilai kamar haka al-awwal na farko an annahu al-ma'hud fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa maza ne suke binne mace yace saboda haka aka saba tun zamanin annabi alaihi salatu wasallam maza ke binne mata wa jara alaihi amalul muslimina sannan ayyukan musulmai ya gudana a haka eh hatta yau har zuwa yau وياتي به حديث عن في المساله زي حديث عن زي زو مساله 99 زي زو الثاني نبي ان الرجال اقوى على ذلك maza sun fi karfi mata ba su da karfin da za su rika daukan gawar suna taka za ka za su lalata gurin ba ita ba a gane ko eh tana da nauyi saboda gaba ɗaya jiki ya saki ba ka gani yanzu ko yaro da yake bacci za ka ɗauke shi a gida ya kake jin sa wani ba zai dauko ma sai dai mata gidan ce da Allah ka taimaka ka dauke mu eh ta ga matan na ta daukan yanzu ya zama garbi sai dai ka dauke kai to saboda haka wannan shine to sai ce a salis na uku law tawallatuhu nisa afda zalika ila inkishafi shay'in kun ji da mata ne za su zumunci lamarin binne mutane da hakan zai ba da dama zuwa ga inkishafi shay'in budewar wani abu min abdanihinna daga jikinsu idan mata ne za su rika binne mutane to da zai zamto garin binnewa jikin su zai rika bayyana ko yayin da za ta kamo ka ga hijabu da zai daga za a ga tangalalin hannunta alal aqalla kenan a ga hannunta wallan ta wani lokacin kafar ta ma zai zanin ya jire to ire-iren wayannan abubuwan su ne an gane ko saboda haka sai dai to za a iya samun wannan matsalar jikin su zai amamal ajali a gaban waɗanda ba ba su ba in ma ne za ta rika binne mutane saboda dan uwanta ne mijinta ne ko wanda ko danta a ce ita za ta binne to jikin da zai rika bayyana kuma wanda suka zo kawo gawa ba a ce ta yan uwanka kawai ba kowa aka ce al'umman musulmi to za ta rika ganin jikinta hannunta zai fito kamarta za ta iya kwaye wani lokacin ta zale da za a iya samun wannan to shine ma da yake dalili da uku kenan bayyana tsaraitin a gaban waɗanda ba muharramansu ba wa huwa gairu jahil wannan kowa bai halatta ba inda ɗan gidanku ne kawai dangi ne kawai za su zo su su binne wa mace to da kenan ko na abu ya bayyana za a ce duk wa'annan ba haramanta ne amma mutanen gari ne ake neman su nema ma gafara matsala ta tasa'in da takwas wa awliya'uhu al-mayyit ahqqu bi inzali yan uwan mamaci su suka fi cancanta su sai majibin lamarinsa su suka fi cancanta su tashi a kabari eh لعموم قوله تعالى زود كم يوفد الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ما أبو تاز زمنتي ساكت بعضهم أولى ببعض ساكن سوسك فتن تنتع أكن ساكن في كتاب الله حكي يزوى القرآن حكي يزوى القرآن كذا وسمع لما يسكت كتن جرابيو وسكت سوى أنا نفهم مجنتا سيائنتا وسكت سياء ينقوانتا ake nufi wa da kani da sauransu an fahimta da kyau ko to sai ce wato wasu na fifita ma ƴan uwanta akan mijinta lokacin da za a binne ta wanda kaga wannan magana ba ta da ƙarfi in dai mijinta yana da an fahimta dan za mu ji nan gaba abinda annabi ya gaya wa nana Aisha eh to sai yake cewa to wal hadisi Ali radiyallahu anhu qala saboda hadisin sayyidina Ali Allah ya kara masa ya dade yace gassaltu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na wanke annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare fa zahabtu anzuru ma yakunu min al mayyit yace sai na tafi bayan mun mawanka in je ga irin abubuwan da suke samun mamaci bayan ya bar duniya shi ma ya annabi alaihi salatu wasallam yake balam ara sai alaihi da naje ban ga komai ba wa kana dayiban hayyan wa mayyitan yace annabi alaihi salatu wasalam kamshi yake yi lokacin da yake raye bayan ya bar duniya ba kamshi yake ai kun ga lokacin sai na abubakar ya dawo daga gonarsa da ana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya rasu ya shigo cikin madina ana ta wannan kai koma sai na umar ya hana wasu sakat cewa kan wanda ya kuma cewa annabi ya bar duniya duk wanda ya kuma faɗa sai ransa ya baci ya ya rike takobi sai da abubakar yana zuwa bai kula kowa ba kawai shiga gidan yayi yana shiga sai je bude shi yana bude shi an lullube shi da wato da barbushi yana bude shi sai yace inta hayyan wa mayyitan yace kamshi kake lokacin da kake raye haka nan lokacin da ka bar duniya ba kamshi kake sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka kaga sai da alma ita mai mai ta cewa kamshi annabi alaihi salatu wasallam yake lokacin da yake raye haka nan lokacin da ya bar duniya kamshi yake sai yace wa waliya dafnahu wadanda suka zubin lamarin binne annabi alaihi salatu wasalam hasken makaranta ne da ya kamata duk masoyin annabi ya rike to a wanda suka wajibin lamarin binne mun biya wannan a aiki bakin mai tarihi amma ya kai shekara goma saboda haka sai ce wa waliya dafnahu wa ijnanahu waɗanda suka zubin lamarin binne shi da haɗa shi sune zuwa dunan nasi arba'a yace wato mutane ne da ba su gaza mutum hudu ba aliyun wal abbas babba annabi abbas ibn abdul muttalib wal fadl ibn abbas wa salih wanda ake kiransa wa a can kasa ma ne yace wato ana kiransa da shakran laqabuhu shukran ana ce mai shukran an gane to su ne wayannan mutanen maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bararren bawon annabi ne kun ga yanzu muka ce su waye suka binne annabi alaihi salatu wasallam mutum hudu ne sayyidina ali سيدنا العباس ابن عبد المطلب فضل ابن عباس sannan shi Qur'an maulahu wayannan su ne bai kamata musulmi ya manta wannan ba wanda suka bi ne annabi alaihi salatu wasalam bai kamata ka manta shi ba dan cikin kokolwar ka zaka kai cewa ko zuwa aka yi kana so ka rika tira ko zuwa aka yi binnewa ba an ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda aka yi masa jaraba ta rasuwa to ya tuno ni ya tuno rabuwa da ni sai ya ji wannan mai sauki ne to saboda haka ko zuwa aka yi binne wani ka tuno cewa da an zo binne mutum ka tuna cewa ba mutum hudu ne suka binne annabi alaihi salatu wasalam to sai da mutuwar nan kullun ana yi ko da wahala a wani lokaci ba ka je makabarta ba to za ga hadisin ya zauna kuma shi ne maganin karatu sai ga ya zauna sai ran da aka je binne wani to da an zo binne shi to ka tuna wannan cewa Abbas sayyidina Ali fadlu wa shukran ko kuma ka ce Salih shine ke Qur'an Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine to mu je zuwa sai ce wal hadal Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lahdan an yi wa annabi tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi kabari lahadu mun faɗi ya lahadu ya shago shine wanda ake rarrace shi daga jikin bangon a jira mutum dan abin a gabas saboda haka shine lahadu to sai ce wa nasaba alaihi labid sannan kuma sai aka kakkafa masa allabin tubali shine anan ba wata bi wani wani ya biya yake wani zaba alaihi labanu wani ya je biya wasu a kauye cewa sai aka kokkwara mai nono duk garin aka zo duk wanda ya mutu sai aka an zo da kindirmo kwariya guda an fara mutum a kai aka ce mai dalilin da yake gashi na ce wani zaba alaihi labanu wata ni kawai ya canza ya bata karatu ya tafi kauye yanzu duk nono kindirmo aka rika fara mutane sai da wani malami ingantacce je ce ba labanu ake nufi ba allabin allabin kuma tubali ke kaga wasali ne kawai ya canja fataha da kasara to sai da aka sai ce to sai aka dama tubali nasiban kafawa shine aka tsatsare gefen an gane ko akraja ul hakim wa anhu al bayhaqi bi sanadin sahih sahu al hakim ala shartu shaykhaini wa wafaqahu al dhahabi wa lahu shahid min hadith ibn abbas yana da shaida daga hadisi Abdullahi da Abbas wanda yake goyon bayan sa kenan bature ce wanda yake seconded to yana da shaida sabaqa dhikruhu bil mas'ala amma dan ya gabata a mas'ala ta 94 shafi na 183 wa shahidun akhar an sha'bi murtala akwai wani shahidin daban daga Imam Sha'bi murtal shi kuma murtal minhu sahabi sakan sai ce wa murtalin manduran sahabi sakan ko yawa to sai ce a sai kawo walahu an marhab nan ne ko ko ba shi bane وشاهد الاخر عن جابر مرسلا ولم يذكر صالح مولى رسول الله a wannan ruwayar mursala ba ambaci salihu maula rasulullahi ba a dai wannan ruwayar mursala ba ambaci salihu ba kawai guda uku aka faɗa abbas sayyidina ali fadl ibn abbas su kada aka ambata cewa su suka shigar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam su kansu falala ce da yawa a kansu eh babba kuwa sai ya ce to akrajahu abu dawud a mujalladi na biyu jabi na 69 sanadin sahihin anu walahu an marhab akwai daga wata daga Abu Dawud ne daga Marhab aw Ibn Abi Marhab ko Ibn Abi Marhab shakkan rawi annahum ya'ni aliyan suna nufin sayyidina Ali wal fadlu wa akahu da fadlu da kuma dan uwansa waye dan uwan fadlu ibn Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib to saboda haka Abdullahi ibn Abbas kai afwan to da yan uwansa adkhilu ma'ahum adkhilu ma'ahum Abdurrahman ibn Auf ko kuma adkhilu ma'ahum Abdurrahman bin su suka shigar da shi kabari tare da su akwai Abdurrahman dan Aufil a wannan ruwaya falamma baraga Ali yayin da sayyidina Ali ya gama kala sai ce inna ma yadi rajulu ahluhu waɗanda suke bin mutum suke jibin lamarin mutum sune iyalansa idan ya mutu su za su dau nauyin binne shi wa marhabun aw ibnu abi marhab mukhtalafun fi suhbatihi shi kuma marhab ko ibn abi marhab an yi sabani akan cewa sahabi ne ma qultu ma ne yake huwa alladhi qablahu min murtal sha'bi ka gani yana cikin murtal na imamu sha'bi jahilin qawiyar hadisi ali radiyallahu anhu to amma yana da shaida saboda hadisin sayyidina ali ya goya man baya saboda haka hadisin ya tsallake rijiya da baya kenan wani abdurrahman bin abi bin abza qala sallaiti ma umar bin al-khattab ala zainab bint jahash bil madina na yi sallah tare da na wato na yi sallah tare da sayyidina Umar dan Khattab a lokacin da Zainab binti Jahsh ta rasu a Madina matar Annabi alaihi salatu wassalam fa kabbara arba'an sai Annabi alaihi salam sayyidina Umar yayi kabbara hudu thumma arsala ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sai tura mata Annabi sai wa aje a tambaye su manya amurna an yi da ila al-qabr wa za su umarta da shigar da Zainab kabari la haula wala quwwata cewa aje a tambayoyi zuwa suke so sa Zainab a cikin kabari kana dai ce wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa alladhi yali dalik saboda haka abun yu'jibuhu an yakuna huwa alladhi yali dalik shi yana ganin abun yayi mai girma ya zanto shi zai zubinci lamarin cikin da nana Zainab bintu Jahsh fa arsalna ilayhi ilayhi sai suka aiko mata cewa unzur man kana yaraha fi hali hayatiha unzur man kana raha fi ali hayatiha falyakun huwa alladhi yudkhila al-qabr ku nemi shine unzur ku nemi wanda ya kasance yana iya ganin ta abun nufi ba har abun ta lokacin da take rayi dan uwanta kenan na jini aikin da suka yi kenan a duba wanda yake dan uwanta na jini wanda yake iya zuwa ya ganta lokacin da take rayi falyakun huwa alladhi yudkhila al-qabr to ya zama shi zai shigar da ita kabari amsa ta kaitacciya da wato fikihu mai fadi mai ma'ana cewa ku duba wanda yake kallanta lokacin da take raye su za su shigar da ita maharaman ta kenan ni sai yace fa qala umar sai na umar yace sadaqtunna kun yi gaskiya kun yi gaskiya abu imam dawi ya fitar da hadisin da kuma ibn sa'ad a cikin tabaqat wal baihaqi bi sanadin sahih mas'ala ta 99 wa yajuzu lil zawji to ya halatta ga miji an yata wallabi nafsihi dafna zawjatihi ya ɗauki ragamar a kan kansa ya ɗauki ragamar binne matarsa li hadisi Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin na Aisha da tace da sala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi alaihi salatu wa salam ya shigo wajena il yawmin ladhi budi'a fihi ranar da ya fara rashin lafiya shine guje a fili ba aka fara mai wayi ba ran da ya fara rashin lafiya kun san kusan gaba ɗaya a dunkule ka iya cewa annabi alaihi salatu wasalam kwana nawa yayi gaba ɗaya yana zazzabi ba wanda ya fi zafi ba kwana nawa kun manta kenan kwana nawa a yayi yawa yayi yawa kwana goma sha biyu amma inda zazzabi ya fi zafi na ja faɗa a nan shine kwana biyar an fahimta da kyau ko eh kwana biyar wannan daga juma'a zazzabin da yi zafi juma'a asabar lahadi litinin to daga wannan lokacin zazzabi yayi zafi amma ka iya cewa kwana sha biyu annabi alaihi salatu wasalam yayi yana zazzabin sa saboda haka ranar da ya fara zazzabin fa kulti sai na cewa ra'asa wash kaina kamar irin mutum ne ce oyo Allah kaina da Hausa eh sai ta faɗi wannan cewa kanta fa qala sai ce waditu anna zalika kana wa ana hayyun sai annabi ya kalle ta kan da ya fara jin dan alamun symptom din rashin lafiyar tata irin abun mata da guji take ce oyo kaina sai ce ina ma na zo a ce ina ma wato anna zalika kana hakan za ta faru wa ana hayyun ina raye abin nufi wato yana ga yawa ta cewa da ke za ki riga ni mutuwa ina ma za ki mutu ni ina raye lokacin da za ki mutu ina raye fa hayya tuki wannan shine ba da suka ce ka taki raha ta mata da miji annabi ya mata duk da cewa kamar yadda bai shawa'il muhammadiyya ya kawo a cikin littafin tirmidhi cewa annabi yana kakaki babu min za'i rasulillahi ko sallallahu alaihi wasallam sai yace walam yaqul illa haqqan yace amma annabi baya faɗa sai gaskiya gashi nan babu ya kawo su sai ga annabi yayi kakaki an fahimta da kyau ko sai ce kai ne kunne biyun nan ai dama kunnen ka biyu irin wannan kakakin annabi yake baya yin wanda yake na mukyakata na ƙarya baya yi wanda za ga an faɗi wani abu an ta dariya amma ƙarya ce annabi baya wannan mukyakata yana yin kakaci amma abin da zai faɗa gaskiya ne ina abin da zaka ji wasu daga cikin iyayen mu suna cewa ga faratan da kanka guda ɗaya misali irin wannan to irin sa annabi to shi ne yake cewa a nana sai ga yana nana ita haka ba ya jiki in kin tsaki wanda ban cikin binne ki da kaina alaji take fa qultu gai fa qultu gai tace sai nace gari wani na ne eh wani na ne ta faɗi wannan cewa ka an ni bika fi zalika da yawmi arutan kun ji nan din ma sai da kinki ya motsa wani na ne tace har na fara hango ka na mutu ka auro wata ka zama ango Allah ko yanzu ka fara mata magana cewa ta mutu za ta fara ba wannan tunanin cewa tun so kake ka mutu kawai ka auri wata ina ita idan mutum kaga bari in taɓo muku wani abu da ba na san taɓawa musamman matasa in za ka yi aure ko kaga Allah ya ce wannan libasin lakum to formula shi ne me ake nufi da libas ba tufafi ba tufafi to annabi alaihi salatu wasallam Allah ya ce su tufafi ne a gare ku ma tufafi me yasa ake sa tufafi dan me dan kare tsiraiti kadai dan kuma me dan ado da kyau dan kwalliya dan kuma me nutsuwa dan kuma me eh sabda ado kenan shine adan daidai ne ado sai kuma dan kuma me rufa tsiraiti ko dan kuma me ibada ta yaya in ka ta ka rufe tsiraitin naka to akwai ba na so shiga fagen amma zan ba ku wani wata gomula cewa sannan ba ku kawo cewa kuma ana sa ai ka ana sa kuma dan uniform ko kaya ne saboda uniform ne yasa ana kuma sa dan hutawa ana sa dan sarauta ko ba kayan saraki daban ba to idan yanzu yawa sannan ga na malamai da akwai to idan yanzu a nan wannan maganar da malam sani da duk abubuwan da aka kawo idan yanzu ka je ka ɗauko rigar da ba irin ta ba yanzu ni ba fasara ke bane in na je na timo rawani da kasuwar askatara na zuwa na zauna Allah da ya za ku rike saboda ni kowa ya san ni ba basarake bane ko bai da kyau ko yawwa ko kuma kawai to jin rigar da za ka sa in mutum yana so ya zauna lafiya yanzu misali zan muku idan basarake zai fito idan basarake zai fito ba kayan da yake sa na sarauta ba har ai rawani a fito amma ita ko ba gida ba sai zai yi sai debo sai ka ganshi wata kila sai shara wannan kace ta hutawa ko to ko sai da mahallin da sai ka gane wata irin riga za ka sa idan baka san rigar da za ka sa ba za ka sha wahala shi sa daga bayan baka wasa ba cire da za ka yi ka wurgar da ita shi ne za ka ya sake ta domin ba rigar sai biyo ba dama shi ba masara ke bane ko kuma a'a lokacin hutu ne yake marawali da tsazuwa babbar riga dole ta dame shi shi za a ce tambaya cewa yanzu tsakanin rigar ado da ta hutawa wacce ta fi ma amfani ko wacce ta fi wahala tsakanin ta ado da ta hutawa wacce ta fi wahala don ka auro mace dan ado wallahi wahala kai za ta yi za ka ga ta huta ko mai kake da ita ko ba haka bane shine ba ne na so ya shiga wannan fage abubuwa to saboda haka wannan gida abubuwan da ya kamata ko da yaje mu mu kula mu kiyaye to sai yake cewa to to wannan shine kaga anan na Aisha sai da ta faɗi wannan cewa bi zalika da yawmi ari arusan bi ba'di zalika to kace har na fara hango ka ka fara na mutu wato ka sabo wata amarya kana angon cewa ga kana a gefe kana can kai ango tana gaya masa wannan kishi sai da ya motsa kala sai yace wa ana wara asa sai annabi alaihi salatu wasallam yace to ni ma kai na ciwo ida'ili a baki zai ki kira mu kansa ya fara a lokacin sai bayan ta faɗi wannan sannan kan ya fara ciwo zai ki kira mun mahaifin wa akaki da dan uwan Abdurrahman kenan ko cewa hatta aktuba li Abi Bakr kitaban zan rubuta wa sayyidina Abubakar wata takarda fa inni akabu an yaqula sa'il domin ina jin tsoron kada wani mai magana nan gabe ya zo yake wa ya tamanna mutamanni ko wani mai buri yayi buri cewa ana aula bayan na bar duniya ya zo yake ya bu ni na fi cancanta wa ya ballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa abubakar amma da Allah da manzo gaba ɗaya sun ki in ba abubakar ba to shi ne ba da yake cewa ba hadisin da ya nuna sai na abubakar ne khalifa bayan annabi ya bar duniya na karara amma akwai ishara ga ɗaya daga ciki annabi bai ce idan na bar duniya sai na abubakar ya zama khalifa amma ya yi ishara dalili na biyu shine hadisin Jubair bin Mut'im wata rana wata mata ta zo gurin annabi alaihi salatu wassalam sai yace da bukata sai yace jiki kun san annabi ba ya cewa babu ma qala la qattu laula shahadatu kanat la uhu na'am tunda annabi yake bai taba cewa a'a ba sai babu baya yi ba dan kalmatu shahada ba da din la din annabi da gaba ɗayan ta na'am to amma akwai ashhadu an la ilaha ita kadai ce la kawai wannan korewa Allah wato jijiya kai banda ita duk inda aka zo ne ce to annabi ba ya cewa babu laulan jahadatu kana tilahu na'am ba dan kalmatu jahada ba din ladin sa to din na'am wane mutum kai ko babu ta yawa ko kafin ka fito daga gida ta tambaye ka ce na ce miki babu kai wace san ba ta gane yare ne na ce babu sai kuma ta matsa to saboda haka wannan kaga dalili na biyu kenan dalili na uku dalili na uku wata rana annabi alaihi salatu wasallam yace na gani amma barkin annabawa gaskiya ne yace mun tsaya a wata rijiya na ɗebo ruwa mun sha yace sai na Abubakar shi ma ya karba yana janyewa sai dai cikin janyewarsa akwai rauni yace sai na Umar ya karba yace shi kuwa na ga mutum wanda yake abu qariyun wato mafi ji da kalbi shine malamai suka fassara cewa shi ma ishara yake gawa cewa bayan annabi ya bar duniya sai na Umar Abubakar zai zama khalifa amma ba zai dade a duniya ba domin shekara dari da wata ne shi ne wannan raunin da annabi ya faɗa shi kuma wannan sai na Umar da aka ce da karfi ya janyo shi sai da ya shayar da kowa haka annabi wannan ruwan da ya suka janyo sai da ya shayar da kowa shi ya fi ne fi kowa da cewa shekarar sa goma sha sannan kuma ya kafa adalci a lokacin da ya yi khilafarsa shi ne fatarar da aka yi to kaga wayannan su ne isharorin da aka yi akan cewa bayan sannan kuma dalili da hudu barin tsara ciki cewa annabi alaihi salatu wasallam yace bayan annabi bayan na ba duniya yace zaman khilafa yace salatuna sana shekara 30 ne to kuma sai na abubakar umar usman ali shekara 29 da wata hudu suka yi shekara 30 approximately ko yawa sannan sai na alhassan ya zo ya wata shida bayan ji muawiya ya karba eh cewa da fa cewa bayan 30 din kuma za a fara ne sarauta wadda take to sai na umar muawiya shi ya fara sarauta daga cikin sahabbai bayan wayannan su kilafa ce kaga wannan ma ai ya nuna cewa lallai wayannan kalibobin Allah ya yarda domin maganar da annabi yayi na shekara 30 su suka yi ta inda ba daidai bane to sai akwai 30 tawar da su ko ai goma sha shida ko sha uku ko a ce duk sun kare wallahi tallahi sahabar ka man yahdi Allah ko huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida sannan da suka zo sai suke ɗauko hadisin Abdullahi da Abbas cewa ai annabi ya ce a kawo takarda zai rubutu sai na Umar ya hala to kuma nan suka fake cewa wai da an kawo to sai aka ce to shikenan sai na Umar bai bari ba bai bari an yi wannan rubutun ba ai ba shi kadai bane a gidan akwai matansa sannan akwai wasu cikin sai na Ali na gurin Abdullahi ibn Abbas da wayannan ƴan uwan nasu na gurin me yasa sai na Umar ya fita su wasu ɗauko sun ka ba ɗaya kenan sannan abu na biyu wannan abun ko da ya zanto ba wahayi ba ne don da wahayi ne ba wanda ya ce hana annabi rubuta ko akwai babu inda wahayi ne ba wanda ya ce hana shi rubutawa saboda haka sai an rubuta haji yake nuna wannan abun ba wahayi ba ne to irin wayannan abubuwan su ne cewa idan mutum ya fara riƙe wayannan tarihin za su taimaka masa wajen gudanar da rike musamman sabon zai rika ganin martabarsu da kyau zai gani ba zai fada layin masu zagin su ba an fahimta da kyau ku to saboda haka wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana nan cewa a ta asuba da abi bakarin kitaba fa inni akabu mun kai sai da kana da ahmad bi isnadin sahihin ala shartu shaykhai aw ta sharadin bukhari da muslim wa huwa fi sahih al-bukhari bi nahwihi wa muslim mukhtasaran wa lahu tariqun ukhra عن عائشة تقدم وقد ذهب إلى جواب دفن الرجل لزوجته الشافعية malaman jami'a gaba ɗaya sun tafi akan cewa mutum zai iya binne zai iya rube matarsa da kansa a miko mai ita bal kalu cewa suka bari wannan nan cewa suka yi nawa a haƙƙo bi zalika min awliyaiha magana da ya tsaru cewa ya fi cancanta ma ya binne ta fiye da ƴan uwanta na jini shi mijinta alladina zakarna waɗanda muka ambata shi ya fi cancanta wa ulul arhami ba'du ma aula bi ba'd fi kitabillah shine kale aiko matsalar shafi'iyya da ibnu hajar da ibnu hajar shi ma ya ya ya kawo ko da yake gaji nan ma wa kasa zalika ibnu hajar shi kuma ibnu hajar ya ce yan uwanta na jini su suka fi dacewa da sata ba mijinta ba waja'alahu ba'dahum um fil ahadiyya sai ya sanya su su ne za su biyo bayan su bayan dacewa ya sanya wato miji cewa bayan ƴan uwa ne suka fi dacewa sannan miji a gure ibn hajar wala allahu la aqrabu lima sabaqa min umumi al-aya wata kila shi ya fi dacewa da magana daidai saboda abin da ya gabata a ayar nan ulul ahami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah matsala ta dari lakinna zalika mashrutun bima idza kana lam yada tilka al-laila sai dai hakan ma yana da sharaɗin cewa wanda zai binne mace ya kasance ko da mijin nata ne ya zamto da sharaɗin cewa bai sadu da wata daga cikin matansa ba ba sai ita ba wata daga cikin matansa a daren da ya gabata lam ya da tilkan laila bai taki mace ba ko bayinsa ko matarsa wa illa lam yushra lahu dafnuha in ba haka ba duk da matarsa ce ba shar'anta ba ya kunne ta ba wa kana gairu huwa al-aula bi dafni ya duk da mijinta ne wani zai ya mutuntanta ya sa ta a kabari me yasa za mu ji dalili walau ajnabiyyan ko da ba muharrabin ta bane bi shar'il mazkur amma da shar'in da aka ambata cewa wanda bai kusanci iyali ba jiya li hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu qala sayyidina ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi Anas dan Malik Malik yace mun halarci ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salatu wa salam ta bar duniya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabr annabi na zaune a gefen kabar fara'aitu ainihi tadma'an yace sai naga idanun annabi na zub da hawaye mun ja faɗa wannan zubar da hawaye halal ne ya halatta kukan kera shi ne haramun kukan kera ihu shine haramun amma zubar da hawaye ka kyale mutum ya zo habawa ne kamar kai kuskure ne ka zo ka wai yana zubar da hawaye ka jera kamar kai ba daidai ba ne kamar kishiwa wannan rashin kukan zubar da hawaye zai iya haifar mata ciwo wani zubar da hawaye shi ne sauki a zuciyarsa abinda ba a so inda zaka taimaka makai in yana ihu yadda mata suke yi sai ka ce ka makai to anan ya halatta ka taimaka makai amma zubar da hawaye ku kyale mutum don wallahi rashin zubar da hawayen ga wani sai ya zama mai ciwo yawwa abubuwa daban-daban har ciwon zuciya ɗan kwamanda sai ya samu amma idan babu hawaye babu ihu ku kyale mutum inda ihu to haramun ne wannan sai a tunatar da shi cewa annabi ya hana innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i al-hayy ko bi ma nuha al-mayyit yu'adzabu bi ma niha alayhi to saboda haka wannan shine sai ce to mun je wannan gurin fara'aitu ainihin tadmani sun makala sai ce hal minkum min rajulin lam yuqarifi al-laila shin a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya ahlahu yana nufin iyalansa lam yuqarifi al-lailata ahlahu akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya nan malamai sun tabbatara akwai wanda suka ce hal minkum abatu man lam yuqawi yuqawi al-laila akwai wanda bai yi jayayya ba jiya jayayya wasu suka fassara da shi cewa musu amma malamai sun ce wannan fassara ta yi nisa saboda abin da zai zo nan gaba abin da ake so amma a nan sai bakala abu dala abu dala yace na'am ana ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah qala sai yace fa nazala ko kuma wasu ka fasara hal minkum man lam yudni bil layla cikin ku akwai da bai zunubi ba jiya fasara uku suka waye bai zunubi ba shine wannan fasara ita ba nan da nan suka rubuce ta sai dalili annabi na gurin wani zai ce bai zunubi ba annabi na gurin wanda Allah yake liyaghfira laka Allahu ba ta kaddama min zambi wa ma ta'azzara wa yutimma ni'mat ai shine kaga ba zunubi amma kowa da nasa annabi na gurin wani zai daga hannu yau waje suka ce wannan fasara ma ba za a karfe ta ba yuqallami man lam yuqalibi laila shine wanda bai sadu da iyalinsa waje a gini to amma kaga wannan matsalar tana buƙatar wayar da kan mutane yanzu zaka je makabarta mutanen da suke rigima akan kasar da za a tura kasa a ce wannan za a fara tura ta farko ko ta biyu in ka gaya musu wannan sai su wurgi da kai cewa wannan wanda irin rashin mutunci ne wannan kaza zo da haka shi za ka ce ba a tallan tallan tallan ilimi a gonar jahili duk abin da kake so ka kawo shi to ka karantar da mutane yawwa idan al-insanu aduhu ma jahila saboda shi mutum yana gaba da abin da ya jahilce gaba yake da shi sai ga yana faɗa ne amma idan ya san shi to sai ku zauna lafiya cewa kaza shi ta za ku ga ya abubuwan da ake kenan yanzu abin da ya fi damun mu ba ma karan musuluntar da maguzawa ba ko musuluntar da wasu wallahi karantar da su ya fi wahala to za ka je kun musuluntar da mutane kun kyale su ba su iya wankan gawa ba ba su iya alwala ba ba su iya komai ba shekara da shekaru ka je ka tarar da masallacin da aka yi awaki na kwana amma idan ana zuwa ko yaya lokaci bayan lokaci a wayan musu da kai kawai dan lokaci guda ba wallahi awa biyu da zaka ba su ku zaka samu mutane daga cikin rabi da yawa kai musu bayani ga yadda ake musamman a sanyin nan akwai wanda sun wannan matsala ta zo sun yi maraba gaba ɗaya da wanka kenan ba ruwan zin ba wankan da na ba dama ban san ki ba wanka na farin na jiki ma da mutum zai ji daɗi ba ta yi wani zai gaya ma a kauye jiki in an sanyi ya zo sai ya sati biyu bai wanka ba kullum tsaka tsami yake kuma magidanci ne matansa uku kaji ko to to wallahi wayannan matsalolin suna nan jikin wuraren da da yawa akwai wuraren da AA ne je gigina a wasu ƙauyuka maintaining kaje wuraren za ga masallatan ba a maintain ba kwata ina masallatan suke su ma ba su da uba dalibi wani madalibi to amma karantar wannan da yawa in kuka jace da awa kar ku dauka wai ana nufin kawai musulunci da maguzawa ba shi ake nufi wani lokacin ya tana da faɗi wani lokacin har tattara su a karantar da su karantar da su cewa kaza da kaza da kuke bayanan da za ku yi a tsawon awa biyu uku to za ka tsamo su daga rami sosai an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to kaga wannan yana buƙatar a yi takatsantsan wanda kuma shari'a ce amma yana buƙatar a yi takazantsan wajen haɗa wato gabatar da ita to sai yace ne a wa fi ruwayatin anhu anna ruqayya radiyallahu anha lamma matat a wata ruwaya ita tana na ruqayya a gidan sai annabi alaihi salatu wasalam lokacin da ta rasu oje to mu bi kana sai yace fa nazala sai ya sauka cikin kabarin ala yace fa anfanjil fi kabriha sai annabi ya ce da shi to ko shigo cikin kabarin yadda ake shiga shiga cikin kabarin sai shiga cikin kabarin bayan ya shiga fa kabara ha sai sai binne ta Abu Talha shi aka ba dama binne ta wafi riwayatin anu anna ruqayya radiyallahu anha lamma matat da na ruqayya lokacin da ta rasu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la yadkhulu al-qabr rajulun qarafa laylata alahu kan wanda ya shiga cikin kabarin nan in har ya sadu da iyalin sa jiya yawa ba a buƙatar wanda zai binne ce idan ya sadu da iyalin sa jiya balan ya rikul Usman bin Affan radiyallahu anhu al-qabra sai na Usman bai shiga ba to wata kila wani ya ce wato irin tambayoyin nan da ake cewa to me ya faru yana a lokacin ta kadai ce matarsa amma kar ka manta yana da kuyangu kawai ka tsaya iyanan ya isa eh yana da kuyangu sai ya ce a karajar ruwaya a karar ko kuma wasu malamai fassara ta biyu suka ce wata kila ta samu sauki tana ta jinya kafin ta rasu kuma sai ta warware a yana samu kaga mutum bai da lafiya lokaci guda ya warke warkewar tafiya ya ci abinci yau kaji ana ta murna a dangi a buga wani waya a ce ai har ta miƙe ta tafiya ta je waje kaza ta dawo tana dawowa da ta kwanta ta mutu sauƙin tafiya to duk irin wannan ba kaga yadda ake bawa wato manyan bayan Allah mafaka ballantana annabi alaihi salatu wassalam shi sa ɗan dabo ne suka lalace a yi duk inda aka samu to ko zikin fasara ake wa magabata ko zikin karkai na gefe karkai na gefe an fahimta da kyau ko sai ka zauna lafiya duk ai ko limamin ungoku ko limamin ungoku yanzu ka ji an ce kaza sai ka fara bar fasara da kyau cewa kaza ka fara mai kyawun da har sai ta bayyana ballantana abokan annabi almajiransa to ballantana annabin kansa to shine abin da dai hadisi suka tabbatar cewa ayi musu fasara mai kyau a karajar ruwaya al'ula al-bukari ruwaya ta farko bukari ya fitar da ita wa dahawi fil mushkil wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wa siyaqu lahu wa inda wa indahu ziyada athani ziyadatu thaniya bi riwayatin lahu wa inda dahawi wal hakim al-ula wal bukari al-akhira wa karajar riwayatu thaniya ahmad wa dahawi wal hakim wa ibn hazm min tariq al-ukhra an anas wa siyaqu li ahmad ziyadatu lil hakim qala hadithun sahihun ala sharh muslim وهو كما قال وقاله الذهبي إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسمية البنت to ga wata gaba sai dai wasu daga cikin magabata sun yi inkarin cewa ambatan ruqayya da aka yi cewa ruqayya ce cewa ba ke dawo ba ita wace ba qalil bukhari fi tarikh al awsat imam bukhari ya faɗa a tarikh al awsat yace ma adri ma hada yace ban san meye wannan ba fa inna ruqayya matat wa nabi sallallahu alaihi wasallam bi badrin lam yashhadha kun je da ake nakadi domin annabi alaihi salatu wasallam ruqayya ta rasu annabi ba baya madina yana badar kun je da ake nakadi nakadi warwarewa ta ilimi kamar yadda wani zai zo ya ce ma kawai yanzu ko ni ina karatun nan ce ma wata rana sadaure yake mun duk wanda ce har wanda ba su ni shekaru ban ya san tarihi sai ya dago kai zuwa na sadaura shekaru nake nufi ko na azali ko ba haka bane yawa domin tarihi ina cewa sadona na wancan na farko an san cewa wahabi ne za wani zai ba kara magana ya ce a karba kalla wanda sadona kake nufi ina cewa wancan sadaunan to wallahi an mun kara sosai kawai a tafiyar da kai amma an san ƙarya ne yawa ko yawa ba wanda zai yarda da wannan cewa wanda sadaunan ya aka a zamanin wannan aljanu na zo da za a ce na gaba da to irin wannan to kaga tarihi kai tsaye ko yanzu misali wanda yaron Imran kawai zai ce mana ai zamanin tenuwar kwankwaso ta farko ga shi na bayan man sani da a tenuwar ko kuma Muhammad ya ce mana tenuwar sai tenuwar kwankwaso ta farko a je kai yaro kai yaro kai yaro magana ka to irin wannan an fahimta da kyau ko to shine tarihi amfanin ka ga ana faɗan wannan ba ma suka ce ruqayya ai annabi na bada tarar ba ma ya nan tarar to sai yace ne bari ku ji lam yashhada annabi bai zo jana'izar ta ba ma kaga zan ce yanzu dole a gyara shi sai yace wa raja al hadis fil fati a cikin fatahul bari sai wato ibnu hajar ya rinjayar da cewa bi annal wahma fini min hammad bin salama wanda ya samu wahamin shine cikin masu ruwaya shine hammad tabi'i ne ibnu salama wa annaha ummu kulsum zawji usman cewa ummu kulsum ce matar sayyidina usman ita ce faraji'u yace ko ma dan wa huwa alladhi jazzama bihi tahawi shine abin da imamu tahawi ya ka a cikin mushkilul athar kun sa ba littafin nan shi kuma da hadisin da kake ganin ya ci karo sai gwama sai ba ka amsa a kasa da gangan su kanta bore suke rashin mutunci duk hadisin da kake ganin ya ci karo to sai aka gaya ba aka bada amsa shekara ɗaruruwa akwai amsa a ciki sai ce wa kanat wafatuha fi sanati tis'in min al-hijra kun ji domin wafatin ta ita a shekara ta tara ne bayan hijira qala nawawi bil majmu haka imamu nawawi ya faɗa a cikin al-majmu tun da zake nuna mun lokaci yayi to ina ga gurin tsayawa nan dai za mu tsaya wa qala wafatu wa barin ya alama saboda ya ƙara daukan lokaci kana zo na manta wa kanat wafatuha fi sanati tis'in min al-hijra za mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da Allah da sunan da jawawa na amfa wanda haka eh ai da ba ana nufin janaba zuwa da janaba ba ba wai zuwa da janaba ba wanda ya sadu da ya abin da ya sa akwai wata magana nan gaba da za mu zo cewa wai saboda abin da ake hararowa fitun da suka koyo shi ne wanda bai sadu da matarsa a kusa ba shi ne wanda ya ɗan yi baya baya da jin daɗin duniya a jibikin daɗin duniya an rage shi wato ana lahira tana kusa da mutum shi ne bikin ba wai laifi ne wa Allah ba ba laifi ba ne amma ana ganin wato wato shi saboda wannan jin daɗin duniya ma ya isanta da shi kwana biyu domin ai a duniya ba wani abu da ya kuma ta daɗi babu annabi da ya faɗa a duniya mata wa kairu maja'i hal mar'atu salihah duk wani karatu da za a yi ma shi za a maka yi dace da ita wato kafi kowa ki zawo kai duk daɗin da ake ji gaba ɗaya ba za ka ji ki wallahi ba da tuwa duk wani abu baka samu rigar da sai ma ba ko baka samu kwararren jena da zai baka shawara ba wane mutum to da haka kaga in kana son ka samo riga tun da na biya muku rigunan da yawa to ne muku ranar jela wata ran gaba ta zo za mu tattauna wannan matsala Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da ɗaukaka kamar yadda muka faɗa jiya akwai ɗaura aure komanda jiya auren da ya ɗan biyu sati ne zuwa rana asabar ta farko a masjidu kuba karfe goma da rabi sannan sha ɗaya kuma a hotoro na namiji za a ɗaura kamar yadda muka faɗa cewa muna so yan uwa su sa sa addu'a Allah madaukakin sarki ya hore masa abin da za a yi Allah ya ba su zaman lafiya ya sa kuma idan an yi auren an yi kenan muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa yanayin rayuwa da kuntin rayuwa da talauci da ake ba wani Allah ka yaye wa al'ummar musulmi kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kawo kanmu Allah ka ba mu wanda za su tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutuwa matasan mu da suka kauta hanya Allah ka dare su hanya Allah Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa lati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah Allah sannan yau gari ya zanyi